والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامي درسي نتري دستين دهدو أتكين كراتمنا ألفية الحديث تاع الإمام السيوطي ده شرح من حج ذوي النظر يو أشرين دشدة جوتن ذي الحجة hijira ta 446 wadda ta yi daidai da 22 ga watan 6 shekara ta 2025 ta miladiya na za mu tashi muna cikin za mu tashi baiti na 901 ko wata ratan fismin faƙad sun masima
bismillah الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المسنف رحمه الله وتارة في اسم فقط ثم السمة حماد لابن زيد وابن سلمة وإن أتى عن هرب مهملة عن ابن حرب عن ابن إيه. عن ابن حرب
فإن أتى عن ابن حرب مهملا أو عالم فهو ابن زيد جعلا نعم أو هلبة أو التبوذكي أو الجال أو عفان فالثاني رأوا shikenan ya ce wa taratan fismin faƙat sun masima wani lokaci ittifaƙin zai zamanto fismin a cikin suna ne kawai sunan rawi ɗin sun masima sannan alamarsa misali hamadu ibn zaidin wa ibn salama akwai hamad kaga sun yi ittifaki hamad ibn zaid da ibn salama sun yi ittifaki fa in ata an ibn harbin idan ambaton hamad ya zo da riwaya daga ibn harb suleiman ibn harb kenan muhmala ba tare da an ambaci wanne ne ba ibn zaid ne ko ibn salama wa arimin hakanan ma in ya zo an arimin shine Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi fa huwa ibn Zaid ju'ila to an sanya shi Hamad ibn Zaid ake nufi aw hudbatin ko kuma aka ambaci Hamad aka ambaci hudma hudba shine hudbata bin Khalid aw tabuzaki ko kuma Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki eh al-Minqari aw Hajjajin ko Hajjaj ibn Minhal au affan ko affan ibn muslimin safar fasani ra'au to suna ganin na biyun shi suka gani shine hamad ibn salama wato inda ake tamyizin daga rawi anhu in zai zo muhmal muhmal biduni dhikri al-ab na'am karanta sharhin ko mhm يتفق في اسم أي اسمه wani lokaci zai yi ittifaki a cikin sunansa kadai لا في أبيه ba a waj- ba a- ba ba a mahaifi ba وغيره da makamancinsa ko ɗa ko makamanci أو في الكنية فقط ko kuma ya yi ittifaki a alkunya kadai
ويقع ذكره في السند kuma ambatonsa ya zo a cikin isnadin من غير أبيه ba tare da faɗan mahaifinsa ba أو نسبة ko kuma nasabarsa ثم ما وجد منه Summa sannan abu wanda aka samu daga cikinsa إنما يعرف باسمه in bisima to ana saninsa ne a bis, bisima a, da, su, da alama eh da alama innama yu'rafu bisima shine ma'anan thumma sima ay al- ay alama ay mumayyizatan lima ushkila Eh, ay wato ah, eh asima al alama eh أي العلامة في الراوي thumma مع sima مثلاً.
to sannan alama a cikin wannan rawi din ah, s- sannan thumma sima mubtada khabaruhuma ay mumayyizatun sannan alama wato ita ce take mayyazewa akan abin da ya rikitar na wanne ake nufi أي تميزه السمة ثم ذكر مثاله فقال أهم، حماد حماد فحماد حماد اسم اسم لابن زيد سناني نا ابن زيد ابن الدرهم ابن درهم البصري البصري الإمام الجليل babban shu babban malamin nan
واسم لابن سلمة kuma suna ne ga Hamad ibn Salama ابن دينار ibn Dinar البصري.
eh wancan ibn Dirham wannan ibn Dinar al-Basri eh الإمام الجليل أيضا eh, al-Imam al-Jalil aidan dukkan su basriyun ne kuma lokaci ɗaya suka yi aqran ne na'am eh kakannin nasu ba eh wanda ya fi tsada shine ya fi rauni haka suka ce ibn dinar eh, shi ya fi rauni hamad ibn zaid ya fi shi Mm, mm. sai dai kuma hamad ibn salama wajen sunna da rikewa da sunna da jagoranci a sunna shi gaba yake Ah. na'am fa'in ata جاء ذكر حماد to idan ambaton hamadi ya zo
نعم آه، عن عن رواية سليمان بن حرب daga riwayar Sulaiman ibn Harb fa'in ata an ibn Harbin eh shine Sulaiman ibn Harb al-Azdi al-Basri عنه anhu daga shi Hammad حال حال كون حماد مهملا عن shi kuma Hammad halin kasancewar Hammad wato an wofantar da shi gabarin ambaton mahaifinsa kawai aka ce Sulaiman ibn Harb an Hammad ba a faɗi wanne ba daga cikin Hammadain din Mhm.
أو أتى عن عارم ko kuma riwaya ta ambaton Hammad din yazo daga Arim محمد بن الفضل shine Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi Anhu.
daga Hammad وهو كما قال جمع من الحفاظ to kamar yadda taro na manyan malaman hadisi suka ce fa huwa shi وهو كمحمد بن يحيى daga cikin waɗannan huffaz ɗin da suka faɗi wannan magana kamar Muhammad ibn Yahya الذهلي az-Zuhli الزهري az-Zuhli eh malamin Bukhari ba malamin Bukhari da Muslim wanda Muslim ya riwaya daga gare su saboda abin da ya faru a tsakankanin su na washa mm.
وأبي الحجاج المزي da kuma Yusuf eh, Abul Hajjaj Yusuf eh, Al-Mizzi mai Tahdhibul Kamal حماد بن زيد جعل to hamma an sanya shi ya zamanto hammad din wannan shine ibnu zaid
وممن انفرد عنه أحمد بن إبراهيم الموصلي daga waɗanda shi hammad ibnu zaid ya kaɗaita daga cewa sun yi riwaya daga gare shi akwai ahmad ibnu ibrahim al-musili وأحمد بن القدام العجلي da ahmad ibn al-miqdam al-ijli وبشر بن معاذ da bishr ibn mu'adh وسفيان بن da عيينة sufyan ibn uyayna والضحاك بن مخلد da dhahhak ibn makhlad النبي annabil abu asim في طائفة كبيرة a cikin taro ma- na malam- na masu riwaya da yawa استوفى الحفاظ المزي الحافظ الحافظ المزي المزي استوفى الحافظ المزي yawa a babban malami na hadisi almizi ya cika ambatonsu fi tahdhib a cikin tahdhibul kamal karkashin tarjamar hamad bin zaid na.
أو أتى ذكر حماد مهملا عنه رواية هدبة ko kuma ambaton hamad ya zo muhmalan ba tare da ambaton mahaifinsa ko sifarsa ba daga riwayar hudbata ابن خالد shine ibnu khalid عنه daga gare shi أو موسى بن إسماعيل التبوذكي ko kuma musa bin isma'il at-tabuzaki عنه daga hamad أو حجاج بن ko منهال Hajjaj ibn al-Minha- ibn Minhal عنه daga Hammad din dai أو عفان ابن مسلم ko Affan ibn Muslim as-Saffar al-Ansari وهو الثاني to fa huwa thani to na biyun ne أي حماد ابن ai سلام Hammad ibn Salama ne رأوا ra'au haka malamai suka بعض gani ذلك.
ai malamai hadisi manya haka suka gani
وممن انفرد عنه إبراهيم ابن الحجاج daga waɗanda daga waɗanda ya kadaita daga riwaya daga da suka kadaita daga riwaya daga gare shi akwai Ibrahim ibn al-Hajjaj as-Sami وآدم ابن أبي da إياس Adam ibn Abi Iyas malamin Bukhari وبشر ابن السري da Bishr ibn Sari وأبو داود الطيالسي da Abu Dawud da Tayalisi, Suleiman ibn Dawud mai والنضر mai بن Musnad, شمي wan Nadhr da kuma An-Nadhr ibn Shumay في آخرين a cikin waɗansu.
استفاهم المزي في التهذيب أيضا Almizi ya cika ambatansu a cikin At-Tahdhib aidan wato ya kawo su cikakkun su bai man bai bar ko ɗaya ba a gwargwadon ijtihadin sa. Sai dai kuma in an masa istidraki irin su Ibn Hajar za su iya masa istidraki.
وحيثما أطلق عبد الله فيه Aha.
طيبة فابن عمر وإن يفي Aha.
بمكة فابن الزبير أو جراه أها.
بكوفة فهو ابن مسعود يراه أمم.
والبصرة والبصرة والبصرة البحر وعند مصر والشام ما ما أطلق ابن عمر ابن عمري أها. نعم yace wa haithuma utliqa abdullahi fi tsaibata to inda duk aka saki ambaton abdullahi wato ba ambaci a wato a mahaifinsa ba fi tsaiba in a cikin wato masu riwayar hadisin madina ne fabnu umarin to abdullahi bin umar ake nufi wa in ya fi bi makka in ya kuma cika a makka fabnu zubairi to abdullahi bin zubair ake fara aw jara bi kufatin ko kuma ambaton ya gudana ga akufa fa huwa ibn mas'ud to abdullahi ibn mas'ud ne yura haka ake gani wal basrati al bahru in kuma a basra ne al bahru babban malam kogi na ilimi abdullahi ibn abbas wa inda misri wa sham wa inda misri ah, wa inda misri wa shami mahma utliqa ibn amri in kuma a wajen misra ne da a sham inda duk aka sake shi babu kaidi ibnu umar ibnu amrin to abdullahi ibn amr bin al-as ne Mm, wannan ah, wato daga cikinsu akwai al-abadila su su hudu din abadila ne banda ibnu mas'ud na'am
ومن ذلك eh daga cikin daga cikin wannan waɗanda suka yi ittifaki حيث ما a sunan أطلق a sunan ra- a sunayensu haithuma utliqa inda duk aka saki ambaton abdullahi عن التقييد بأبيه مثلا gabarin ƙayyadewa da mahaifinsa a bisa misali في طيبة a cikin wato a madina المدينة المنورة almadinatul munawwara وهو عبد الله بن عمر to abdullahi bin umar ne ibn al-khattab رضي الله تعالى عنهما radiyallahu ta'ala anhuma وإن يفي إطلاق عبد الله عن ذلك بمكة المكرمة idan kuma sakin abdullahi ya cika ah, ba da gabarin ambaton wato nisba ga mahaifi in a makka ne فهو عبد الله بن الزبير to abdullahi ibn zubair ne بن العوام ibn al-awwam رضي الله al-asadi تعالى عنهما radiyallahu anhuma أو جرى إطلاق عبد الله عن ذلك ب- بكوفة ko kuma ambaton abdullahi ya gudana gabarin wato taqiyidin in a wato in a a wato bi kufa a garin kufa البلدة المشهورة wato garin nan shahararre وهو عبد الله بن مسعود to abdullahi bin mas'ud ne al-hudali رضي الله تعالى عنه radiyallahu anhu
وكل ذلك يرى اصطلاحا له to duk wannan ana gani wato istilahi ne ka'ida ce ta lafazi da suke bi gare su su malaman hadisi قاله سلمة بن سليمان salamatu bin sulaiman ya faɗi wannan وأقره غيره wannan sai ya tabbatar da shi وإذا جرى إطلاق عبد الله عن ذلك في البصرة idan kuma sakin kai wato sakin ambaton abdullahi ya a, a, wato ya a, ya zo gabarin wannan taqyidi fil basra a garin basra
البلدة المشهورة bar- mashura wannan birni wanda yake shahararre
فهو البحر to fahuwal bahar shine babban malami عبد الله بن عباس رضي tekun الله ilimi تعالى عنه.
abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhuma na'am قال yace عن سلمة ina nufin shi salamata bin sulaiman wanda yayi وإذا tahririn قتل عبد wannan الله في خراسان idan aka saki ambaton abdullahi a garin a birnin khurasan kuwa a jihar Khura- khurasan gunduma ce ba gari bane gunduma ce da ta hada garuruwa da yawa su ne irin su tantan din nan Mm, Ku- kazakhstan turkmenistan kirgistan uzbekistan duk nan wajen abinda da yake wanda ake cewa mawara an nahar Mm. bal har farisa ma ta shiga ciki Eh, farisa ba iran da bangarorin pakistan da afghanistan duk horasan ne Mm. Mm. tsohuwar gunduma ce mai girman gaske Mm. Mhm. fahuwa ibn al-mubarak وهو ابن to المبارك abdullahi ibn al-mubarak ne daga shi wannan ba daga cikin sahabbai bane to domin shine imamu ahlul khurasan kamar yanda mut- a, mutane ya- a, cikin almajiran malik ne amma shine ya zamanto kamar mazhab a, shine kamar lima- a, jagoran mazhaba yana da mazhaba shi ba ta fiqhu wanda yake ta a wanda yake ta a, ta zagonye aka rasa ta mabiyansa kuma a khurasan suke shi Abdullahi bin Mubarak al-Imam al-Mujahid ga jihadi ga kasuwanci ga ilimi ya ce shi ba abin da yake sa shi yake kasuwanci sai don saboda irin su Sufyanu Thauri su Malik ya zamanto ya yi kasuwanci don ya wadata su yadda ba za su buƙaci karɓan wani abu daga masu mulki ba tsaya su ta ba da ilimi shi kuma yana ta hidimta musu shi ma kuma malamin ne shi ne malamin malaminmu sheikh matsar ya fitar da shi ma wani mashru'i mashru abdullahi ibn al-mubarak haka ya kira shi a tattara taimakon kuɗi don a rinka taimaka ma ɗaliban ilimi su mai da hankali a kan karatu kawai su bar kasuwanci da idara da wane ne a taimaka musu da ilimi da kuɗi wanda zai ɗauki nauyinsu irin wannan gatan aka yi ma malamai a da a ta musu wakafi irin nasu kuma shine kafirai suka ɗauka irin wannan a yi professorial chair a ba ma mutum wanda yake a wani fanni professor ne a ce to gashi nan an ɗauki nauyinka an baka kuɗi kai ta research kai ta bincike kana ta yaye ɗalibai a bashi kuɗi ba zai tsaya yana ta fafutukar abinda za a ci ba ko yana kabu-kabu za a nan ƙasar ne aka fara lecturori suka fara kabu-kabu lokacin baban gida a lokacin aka fara da aka yi saf ɗin nan ba structural adjustment a lokacin nan lecturori suka koma yin kabu-kabu ya tsiyata su sosai kuma irin ta bangaren malama a ba wani munafasa ai za a faɗi sifofi ne ai kai ba ka ce kowane malami ba sifa ake faɗa ai inda yawa kafi ne ai kayyadewa ake ba zai yi a ce an haɗa kowa da kowa ba ba ga an ramun mu ai ba kowa bane sai dai a ciki dai zai zaɓi wanda zai yi ma tunda ba za ka iya kowa da kowa ba na'am al-khalili mai irshad ya ce a wajen mutanen misra kuma da mutanen siriya بلدتان مشهورتان garuruwa guda biyu shahararru ما ما أطلق عبد الله عن التقييد yadda duk aka saki abdullahi gabarin kayyadewa
وهو عبد الله بن عمرو بن العاص to abdullahi bin amr bin al-as ne رضي الله تعالى عنه Allah yadda da su da shi da amr bin al-as
su wannan duk sauran sahabbai ne Mhm.
shi wannan kadai ne ibn al-mubarak ba Mhm.
shi ne ba ma tabi'i ba ne eh shi ma kaga da bai kamata a ambace shi ba tunda ana ambatan sahabbai ne amma tunda ai a kan a cikin a cikin a cikin anwa din wannan a, al-muttafiq wal muftarik ne saboda haka na dukkan ruwat ne za a iya faɗar sa ga Hammad an yi ba cikin sahabbai ba Mm. Mhm.
وذكر بعض الحفاظ
Mm.
أن to sai mu karanta baitin wa an abi hamzata yarwi shu'ba وعن أبي حمزة يروي شعبة Mhm.
عن ابن عباس بزاي عدة Mm.
إلا أبا جمرة فهو بالراء Mhm.
وهو الذي يطلق يدعى نصرا Mhm. Na'am, ya ce wa an abi hamzata yarwi shu'ba. Shu'ba yana riwaya daga Abu Hamza, an ibn Abbasin, daga ibn Abbasin bizayin da zai bara ba, Hamza, idda to adadi suna yin wannan, a- a- wato adadi ne suna da yawa. Mm. Illa aba jamrata sai Abu Jamra, fa huwa birra wa huwa alladhi yutlaqu yud'a nasra shine wanda in aka sake shi a wajen ambato to ana kiransa nasr nasr ibn imran abu jamra ba Mhm.
وذكر بعض الحفاظ
sashen malaman hadisi ya ambata عن أبي حمزة يروى
an abi hamzata yarwi يروي mm, أن أبو بس abu بستام bistam abu bistam shine alkunyar shu'ba
شعبة بن shu'ba الحجاج ibn al-hajjaj al-basri yana riwaya daga abu hamza ابن عباس عن an ibn abbas daga ibn abbas رضي الله تعالى عنهما radiyallahu anhuma مبوطا an yi wasalce shi بحاء biha'in muhmala da ha mara dubu ha karami da zai da zaira wadda take a, za wadda take mu'jama mai dugu
hamza da tafi na'am hamza wato yamma- hamza eh eh mm, zaira mm.
wahum idda sama su adadi ne bakwai kenan adadin su kulluhum bakwai bidhalika dhab, dukkanin su da wannan dab din abu hamza illa wahidan to sai daya aba jamra akwai abu, abu jamra abdubai وهو مضبوط بالجيم to shi wannan an wasalce shi bil jim an rubuta shi da jim والراء المهملة da kuma ra marar dugo وهو الذي يطلق شعبة shine wanda a, ake a, sakin shu'uba a, a cikin riwaya وهو الذي يدعى أن يسمى نصر shine wanda ake ambatonsa da nasr ابن عمران shine Imr- ibn imran mm.
وإذا روى عن غيره wato idan shu'ba ya ce abu jamra to yana nufin nasr kenan wa idza rawa an ghairihi in ku yi riwaya daga waninsa ذكره باسمه sai ya ambace shi da sunansa da nasabarsa انتهى karshen bayanin kenan
وتعقبه الحافظ العراقي alhafiz al-iraqi ya bibiyi wannan magana domin ya warware ta بأنه ربما أطلق غيره أيضا bal wadan- wani lokaci ma wani shu'uba shi ma yana ah, yana itlaqin waninsa مثاله misalinsa ما روى أحمد في مسنده eh, abinda imam ahmad ya ruwaito a musnad dinsa قال حدثنا محمد بن جعفر mhm قال حدثنا شعبة na'am عن أبي حمزة an abi hamza سمعت ابن عباس يقول naji ibn abbasin yana cewa مر بي رسول الله صلى الله, manzo Allah تعالى sallallahu alaihi وسلم wasallam ya wuce min وأنا ألعب مع الغلمان ina wasa da yan yara faktaba'tu minhu خلف sai na باب buya daga ganni a bayan wata kofa الحديث karanta hadisin har karshen sa uhum fa hada shu'ba فهذا شعبة
to ga shu'ba nan قال أطلق الرواية عن أبي ya حمزة saki riwaya ya yi itlaqin ya ambaci riwaya daga Abu Hamza وليس هو نصر ابن kuma عمران ba Nasr ibn Imran bane إنما هو بالحاء والزاي ya ambace shi ne bil ha'i waz zai القصاب القصاب أبو حمزة القصاب مهم.
وزنه عمران ابن أبي عطاء sunansa Imran ibn Abi Ata كما بينه مسلم في روايته kamar yadda Muslim ya bayyana shi a cikin riwayarsa انتهى karshen maganar al-Iraqi kenan فكان المراد ذلك البعض في الغالب don haka abinda wannan sashen Huffaz din ya faɗa na cewa idan Shu'ba yayi itlaqi Abu Jamra ah, yana nufin Nasr ibn Imran fil ghalib a galibi ne
وقد صنف الخطيب في هذا الاسم كتابا مفيدا Al-Khatib al-Baghdadi ya ru- ya wallafa littafi a wannan a a- a wannan kaso littafi mai amfani da ya bashi da ya ambata masa ومعه suna المكمل al-mukmil fi bayanil muhmal muhmal Mm. al-mukmil fi bayanil muhmal
وأبرد جماعة جماعة التصنيف فيما وقع في البخاري من ذلك kuma waɗansu jama'a na malamai suka a, suka ware rubutu a cikin abin da ya afko a cikin sahihul buhari na wannan
ومنه ما في نسب كالآملي Mhm.
والهنفي مختلف المهامل Mhm.
وأدد بهذا النوع ما يتهد فيه الرجال والنساء وعددوه Mhm.
اسمين ما يشتركان اسما بنت عميس بن رباب أسمى Ri- a- ri'abin dai ko ri'abin ri'abin fil asl ri- ribab wa huwa ri'ab rabab fil asl wa huwa ri'ab Mhm. Mhm. Mhm.
والثاني في اسم وكذا في اسم أبي Mhm.
كهند كهند كهند بن كهند ابن وابنة المهلبي eh na'am yace wa minhu yana daga cikin al-muttafiq wal muftariq ma fi nasabi wanda yake afkuwa a cikin nasaba kal amuli kamar al'amuli mm. Ah, ah, kamar al'amuli wal hanafi kama- kamar al-hanafi nisba ga banu hanifa Ah, mukhtal- mukhtaliful mahamili wanda ma- ah, mafassararsa wajen fassara shi yana sabawa wato ana ah, ah, ah, mukhtaliful mahamili kowanne daga cikin shi al'amuli wal hanafi wato madaukarsa tana sabuwa saban tana sabawa abin sabawa ne wato akwai da yawa waɗanda suke da wannan wa'adud bi hadha an-naw'i ma yattahidu fihi ar-rijalu wan-nisa kuma ka kidaya da wannan nau'i abinda maza da mata suke ɗayantuwa a cikinsa a su zamanto a wato ba kawai duk misalan da aka kawo ai na maza ne to har mata ma ka wato akwai sunaye waɗanda suke maza da mata sun yi ishtiraki zamanto an sami ittihadi wa addadu kuma sun kidaya malaman hadisi sun kidaya ismaini kaso biyu na wannan ma yashtarika nisman ma yashtarika ne waɗanda ake tare wato namiji da mace su tarayya isman a cikin suna kawai bintu umais ibn ri'ab bin asma kamar asma bintu umais da asma ibn ri'ab ko asma bintu umais to akwai kuma asma'u ibn ri'ab namiji ne sahabbai ne mace ce shi kuma asma'u ibn ri'ab namiji duk sunansu asma'u sun yi itiraki a sunaye mace da namiji kamar zakariya ibn asma cikin almajiran nafi'u ba eh a afwan juwairiya ibnu asma eh afwan juwairiya ibnu asma duk sunan na mata ne eh namiji ne cikin almajiran nafi eh eh mm wasani kaso na biyu kuma fismin sun yi tarayya a cikin suna وكذا في اسم أب هكذا ما أسونا أبا كهند ابني وابنة المحلب كمر هند ابن المحلب ده هند ابنة المحلب ɗaya namiji ɗaya mace na'am ya ce bintu ba? gajiya ce ina ake samun joyariya ibnu na wannan wannan tasifi ne ku gyara hmm eh dama wajen sunaye ai dole sama'an ake jin su na'am
al-mutashabih a'a wa minhu ba mu kanta sharhi ba arama
wa minhu ay min al-muttafaq wal mutalab yana daga cikinsa wato daga cikin mana daga cikin fannin al-muttafiq wal muftariq
ma waqa fi nasabin wanda ya afku a wajen nasaba ay nisbatin ai a wajen dangantawa bi an ittafaqa fi al-lafz ya zamanto sun yi ittifaki a lafazi wa yaftariqa fi al-mansub ilayhi amma sun rabu a wajen wanda aka nasabta ya a wajen abin da aka nasabta ya zuwa gare shi وللحافظ ابن طاهر في هذا الاسم كتاب الحافظ ابن طاهر احمد ابن طاهر المقدسي yana da littafi a wannan kaso المتفقة al'ansunansa al'ansab al-muttafiqa nasabobi da suka yi ittifaqi wanda littafi ne kyakkyawa mai fa'ida وذلك misalin wannan كالآملي kamar al'amuli بمد الهمزة da yi ma wannan hamda din hamza din madda a الميم da kuma yi ma mim dhamma نسبة إلى آمل nasaba ya zuwa ga amul بوزن آنك anuk da wazanin anuk
قال الحافظ ابن السمعاني Alhafiz ibn Sam'ani mai al'ansab kenan ya ce abul muzaffar أكثر علماء دبرس- دبرستان tabaristan yawa mafiya yawan mutanen tabaristan
من min amuliha آملها daga garinta na amul ne
وشهر بالنسبة إلى آمل آه.
بيحون.
wa shuhira ni a tamu ya yi dabtinsa wa shuhira an shaharantar da yin nasaba ya zuwa ga amul din nan jaihun
عبد الله بن حماد الآمل amulu jaihun wato amul din garin wato jaihun Jaihun wannan ah, korama ce kogi ne na can cikin Khorasan. Mm. Ah, Abdullahi ibn Hamad al-Amuli شيخ البكاء malamin malamin Bukhari.
والصلاة.
Ibn Salaha ya ce, وما ذكره الحافظ أبو علي الغساني abinda Alhafiz Abu Ali al-Ghassani ya ambata ثم القاضي عياض sannan alqadi Iyad من أنه منسوب إلى آمل دبرستان cewa wannan nasaba ne ya zuwa ga Amul din Tabaristan وهو خطأ kuskure ne Amul Jehun ne ba Amul Tabaristan ba to kaga shi ma wannan sun hadu a Amul din iri biyu ce saboda haka kaga nisbar ma ta ta'addad kenan Mm, ɗaya ce a lafazi amma a hakikatan suwaye daban Mm.
وكالحنفي
kuma kamar alhanafi نسبة إلى بني حنيفة nasaba ya zuwa ga banu hanifa قبيلة wadda ita kabila ce وإلى مذهب الإمام أبي حنيفة da kuma nasaba ya zuwa ga mazhabar imam abu hanifa Mm.
قبيلة مسلمة musaylimat al-kazzab ba to kuma akwai nasaba ya zuwa ga mazhaba za a ce wani za a ce at-tahawi al-hanafi Mm. Mhm.
وفي كل منهما كثرة a cikin kowanne daga cikinsu wato nasabar ya zuwa ga kabilar ko nasabar ya zuwa ga mazhabar akwai su da yawa taro مختلف المحامل shi wato wannan nasabar muktaliful mahamil waɗanda suke mabambantan a wuraren waɗanda za a ɗauka masu wannan nasabar فمن الأول na gafa daga na farko shine a kabila ɗin أبو بكر akwai abubakar عبد الكبير ابن عبد المجيد مم.
الحنفي eh, alhanafi abubakar alhanafi mhm.
وأخوه عبيد da ɗan الله uwansa ubaidullah أخرج لهما الشيخان a shekhan bukhari da muslim sun fitar da hadisinsu وبعض أهل الحديث والعلم da kuma waɗansu malaman hadisi da malaman ilimi كابن طاهر المقدسي kamar ibn tahir ahmad ibn tahir al-maqdisi
يقول yana cewa يقال للمنسوب إلى القبيلة الحنفي ana ce ma wanda ya ake masa nasaba ya zuwa ga kabilar sai a ce masa alhanafi وإلى المذهب الحنفي alhanifi wanda nasaba kuma ya zuwa ga mazhabar ta abu hanifa sai a ce masa alhanifi eh ya haɗin za a sa to wannan ma ya fi ma'ana Mm, tafiya haka din Hanifi wato wani Hanifa Hanifa mm.
hmm?
wannan waɗansu ne suke faɗan haka Shine a Hanafi dukkaninsu hanafi ne da kabila ce amma ilal eh, waɗansu daga cikin malamai suke wannan.
kamar ibn tahir al-maqdisi haka suke faɗa
ya yi ma'ana yin haka amma bai shahara ba Kasance bai nan ma, eh?
madhaba ne shine miya shine al-hanifi
To, amma kuma bai shahara ba gaskiya Eh, shi yasa ai ibn salah yace walam ajid dhalika inda ahadin min an-nahwiyyin illa an abi bakr ibn al-anbari al-imam qalahu fi kitabihi al-kafi والصواب معه فقد قال صلى الله عليه وسلم بؤثت بالحنيفية السمحة فأثبت ف- فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنيفة فلا مانع من ذلك مم. تودع أكو إيش عتم أها أها مم. نعم Alam Nusalah ابن الصلاة يتي ولم أجد ذلك عن أحد من النهويين بنجوان بنساموان نبدأ جوان دقتشم على من نحو إلا أن أبي بكر أبي بكر ابن الأنباري sai dai daga abubakar ibn al'ambari babban malami قاله في كتابه الكافي ya faɗi shi a cikin littafinsa alkafi قال المصنف al-musannif ya ce والصواب معه wasawab daidai yana tare da shi وقد اكترته في جمع الجوامع kuma na zaɓi wannan magana a cikin jam'ul jawami a suyuti kenan فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم domin manzon Allah sallallahu alaihi wa ce- wa sallam ya ce بعثت بالحنيفية السمحة eh an aiko ni bil hanifiyati samha da wato الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنيفية sai sai ya tabbatar da ya a cikin lafzar da aka yi nasaba aka yi nasaba ya zuwa ga ah, al-hanif
فلا مانع من ذلك don haka babu laifi a cikin yin haka Mhm.
to wannan ya ga san Mm.
wannan alhanifiya sun musulunci ba aikin ba eh amma ai kaga cewa akai ba a ce ba a ce alhanafiyatu samha ba ke haka tunda nisba ne ya zuwa ga alhanif Mm. sai aka ce alhanifiya saboda haka isbat tabbatar da ya din mm, a cikin nasabar Mm, hanifan eh Mm. kaga ai hanif ne akwai yadin a cikin asalin wajen nisba sai a- in aka in aka ce alhanafi an shafa yadin to amma gashi a hadisi ya zo da isbatul ya kuma da sigar nasaba ne hanifiyya ay al mansu al al tariqatu al mansubatu ila al hani ila al ha- ila al hanif Mm. na'am Mhm.
وأدد بهذا النوع ما يتهد wa'adud ya kai malamin hadisi بهذا النوع eh, sharhin zami Mm.
أي من نوع المتفق والمفترق da wannan nau'i na nau'in al-muttafiq wal muftariq ما يتهد فيه الرجال والنساء abinda wato maza da mata suke ɗayantuwa a cikin sa أي معرفة الأسماء التي يشترك فيها الرجال ai والنساء sanin sunaye wanda maza da mata suke tarayya a cikin su na daga ru- masu riwaya وقد عددوا malaman hadisi sun في kidaya أهل الحديث ذلك malaman hadisi sun kidaya wannan قسمين wato kaso biyu أحدهما ما na يشترك farkon فيه su abinda suke tarayya أي الرجل والمرأة ai da namiji da mace اسما a wajen suna بالاسم a فقط cikin suna kadai مثاله misalin sa أسماء بنت أبي بكر الصديق أي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما نعم وأسماء بنت عميس لكما أسماء بنت عميس أم محمد ابن أبي بكر الصديق محيفير محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم هما صحابيتان شهيرتان to su biyun sahabbai ne mata guda biyu shahararru وأسماء ابن ابن حارثة da kuma akwai asma ibn haritha وأسماء ابن رباب ibn ri'ab da asma ibn ri'ab Mm. Hmm? Gyara. Na'am? Fil asli rabab ko? Na'am? Na'am? Eh asma'u matarsa da yarsa amma matarsa ai daga baya ne matar Jafar ce ai ya aure ta bayan shahadar Jafar Asma'u bintu Umais ba eh matar Jafar ce Ah. Asma ibn Ri'ab ibn Muawiya ibn Malik أسماء ابن رئاب الجرمي من بني جرم ابن ربان وهو الذي خاصم بنو عقيل في العقيق فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بجرم وهو ماء في بني عامر ابن صعصع وهو القائل إني أخو جرم كما قد علمتم كما قد علمتم إذا اجتمعت عند النبي المجامع فإن أنتم لن تقنعوا بقضائه فإني بما قال النبي لقانع na'am ibn ri'ab ne نعم.
Mm.
هما صحابيان sahabbai ne su su biyu رجلان maza وكل من الأربعة kowanne daga cikin waɗannan mutane hudu اسمه أسماء sunansa asma بفتح الحمد da fatahar hamza
ومثل ذلك أيضا misalin wa misalu zalika ومثال ذلك أيضا misalin wannan har wa yau بريدة buraidata ibn al- ibn al-husayb Mm, ibn al-husayb Mm, eh
صحابي sahabi ne وبريدة بنت بشر da buraidatu bintu bishr ita صحابية kuma sahabiya ce وبركة أم أيمن akwai kuma baraka ummu aiman صحابية sahabiya ce وبركة ابن العريان da kuma barakatu ibn al-uryan namiji عن ابن عمر yana riwaya daga ibn umar وابن da عباس ibn abbas
وهنيدة ابن akwai خالد hunayda ta ibn khalid al-khuzai الخزاعي eh عن علي mai بن riwaya عبد daga الله sayyidina ali ibn abi talib وهنيدة بنت شريك akwai hunayda bintu sharik عن عائشة mai riwaya daga aisha وجو- وجويرية أم المؤمنين.
akwai juwairiya ummul mu'minin وجويرية بن أسماء abdubai akwai kuma juwairiya bin asma abdubai mai riwaya daga nafi'u eh
والثاني to na biyu أي ثاني ثاني القسمين wato na biyun kason guda biyu ما يشتركان في الاسم wanda suke tarayya a cikin suna أي اسم الرجل sunan والمرأة namiji da mace وكذا يشتركان في اسم أب لهما kuma su- haka nan ma suna tarayya a cikin sunan mahaifinsu وذلك كبسرة wannan kamar busra ابن صفوان ibn safwan حدث عن عن, عن إبراهيم ابن سعد ya yi riwaya daga ibrahim ibn sa'ad وبسرة بنت صفوان da kuma akwai busratu bintu safwan صحابية sahabiya ce وكهند ابن المهلب kamar akwai hind ibn al-muhallab روى عنه محمد بن الزر- الزبرقان a Muhammad ibn Zabarqan ya yi riwaya daga gare shi وهند ابنة المهلب akwai kuma Hind ibnatul Muhallab وهي مهلب mm.
هند ده النمجي ده.
eh.
حدثت عن أبيه ta yi riwaya daga mahaifinta وكأمية ابن عبد الله الأموي kamar Umayyatu bin Abdullahi al-Umawi
عن ابن عمر mai riwaya daga Ibn Umar radiyallahu anhuma وأمية بنت عبد الله akwai kuma Umayyatu bintu Abdullah عن mai عائشة riwaya daga Aisha وعنها زيد دقا.
بن جدعان daga gare ta kuma Zaid ibn Judu'an أخرج لهما الترمذي Tirmidhi ya fitar da hadisan su su su biyu والله أعلم والله أعلم من جمع المتفق والمفترق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يوم حقرة مسلم حقرة مسلم